أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Na'am. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafan babban malami Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani rahmatullahi alaihi satin da ya gabata mun tsaya ne a inda mala yake mana bayanai game da abin da ya shafi karatu a bayan liman shin mutum ya iya karatu a bayan liman a cikin sallan da liman ke bayyana karatu ko ko a'a ko sallan da liman baya bayyana karatu ma ba za a yi ba baya ka jama'a da Allah kamar yadda mala ya tambihi waɗanda suke zaman a can baya baya din da Allah yi dan yi hakuri su dan matso daga nan saboda kun ga yawan zama a bayan nan yana sa surutai da yawa kuma ana raba mutane hankali da Allah jama'a sai mai abin da ya kamata da Allah masallaci wajen karatu ne da kuma abubuwa daban-daban kada ya zanto muna mai da shi kuma wajen wasa insha Allah ta'ala yau malam zai mana bayani ne game da game da wajabcin yin karatu a sallan sirriya ina ganin mun yi shi wannan ku mun yi aiko wujubul qira'ati fi sirriya نعم ايه نعم يوا zamu tashi a wujubul qira'ati sirriya wajibcin yin karatu a bayan liman a cikin abin da liman ke koya karatu yayin da mutum ke bin sallah a bayan liman idan liman na bayyana karatu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanai a hadisin da suka gabata cewa bai dace ba liman na yin karatu mamuna yi sai dai wa idza qara al imam fa ansitu idan liman yana yin karatu to ko kuma ku shiru shiru shine abin da ake da bukatun ku yi ba bukatun ku yi karatu ina fata an gane kenan bayan mutum ya zo yayi tahiyya yayi du'a wal istiftahi yayi ta'awidi yayi basmala sai ya gum daga nan sai ya ci gaba da sauraron abin da liman yake karantawa an gane ko wasu malaman suke cewa amma idan mutum yana wurin da baya iya jin sautin liman sautin liman baya iya kai gare shi na karatun alkur'ani din to dan ya halatta mutum ya yi karatun fatiha ko ma ya karanta sura a wannan halin ina fata an gane inda dai karatun liman baya isa zuwa gare shi wannan shine abin da wasu malamai suka yi magana akai to yau malam zai mana maganan wajibci na yin karatu jama'a mu sani yayin da ka zo yin sallah sallar da liman ke ɓoye karatu a cikinta sallan azuhur sallan la'asar rakawo'i biyu raka a ɗaya ta bayan sallan magariba da rakawo'i biyu ta bayan sallan isha'i wanda za a yi raka'a guda biyu a bayyana karatu raka'a biyu a ɓoye karatu to a cikin irin wannan yanayin mutum zai karanta fatiha ina fata an gane alal akalli mutum dole karanta fatiha to kuma yadda ake yin karatu jama'a a sirrance ba yadda muke yi bane mutum za ga ya bayyana sallah ya kabban sallah Allahu akbar sai gan shi haka yayi gum a zuciya ce karatu da jama'a mu sani wannan ba sunna bane ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suna cewa muna gane cewa manzon Allah yana yin karatu ne a cikin sallar da yake koya karatu bisirabi lihiyati saboda motsi da gemun shi yake yi an gane yadda suke motsa baki yayin da kake bayyana karatu kana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين مثالي to haka ake son idan kana karatun fatiha ka rika haka ana gani bakin ka yana motsawa ma'ana yana nuna cewa kana yin karatu amma gum kai kabbara haka ma'ana kai a zuciya kake karatu wannan ba karatu kake yi ba ina fata an gane jama'a ba a yin karatu a zuciya ana son a ga baki yana motsawa ko zikiri ake yi kake yi ba a son a ga bakin ka yayi haka ya tsaya tsit a ana son ko da koyi kake yi zamto bakin ka yana yin motsi misali kana faɗin subhanallah ne akalla dai a ga bakin ka yana motsawa ina fata an gane jama'a mu yi kokari mu jawo wannan kuskuren dan da yawan mu yadda muke kenan wajen sallar nafila yawancin mu nan yawancin sallar nafila ma haka muke kuma kuskure ne abin da yake daidai shine yadda kake yin karatunka a bayyane kake motsa bakinka to haka za ka rika yi a lokacin da kake yin sallah a sirrance a bayan liman ne ko kai kaɗai kake yin sallah ina fata an gane Allah ya sa mun gane to mala yace wa amma fi sirriya amma cikin sallan da manzon Allah yake koya karatu faqad faqad aqarrahum al qira'ati fiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sahabbansa akan yin karatu a cikin ta faqala jabir جابر بن عبد الله يتي كنا نقرأ في الظهر والعصر من كفن شيمنا ين كراتين القرآن أبايا من الله صلى الله عليه وسلم أتكين سلر أظهر لكن أظهر خلف الإمام أبايا الإمام في الركعتين الأوليين أولا الركوئي بيون فرقه نسلا أظهر قول أظهر بفاتحة الكتاب وسورة من كرنت فاتحة ليه da kuma sura wa fil ukhrayayn a rakawa'i biyu na ƙarshe kuma bi fatihatil kitabi muna karanta fatiha ne kadai ina fata an gane kenan sai sunna ta gabata cewa yayin da ka zo yin karatu sallan azhar ne sallan la'asar ne yadda ya kamata ka yi shine ya zamto ka karanta fatiha da sura amma ku sani fa da bismillah ina fata an gane jama'a bismillah bismillah dole ne in zaka yi sallah sai ka yi shi a kowace raka'a da zaka yi da sallah ai mun yi bayani a baya ko mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya bude ya zo bude sallah baya yi du'aul istiftahi yakan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi haka ne ko sanan yace bismillahir rahmanir rahim wannan ta kai imamu shatibi a cikin littafin shi na hilul amani ko matn shatibiyya yake cewa wala budda min ha fi ibtida'ika suratan siwaha ina fata an gane litanzili ha bi sayfi lasta mubasmila bab makawa yayin da zaka karanta qur'ani sai ka fara da bismillah wala budda minha fi ibtida'ika suratan babu makawa sai ka fara karanta bismillah duk lokacin da zaka karanta wata sura ta qur'ani siwaha amma banda suratu bara'a banda suratu tauba yace li tanzili hadis sayfi lasta bi basmila saboda ta so kai takobi qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa qatilul mushrikina kaffa ta so kare takobi saboda haka ba a mata bismillah ina fata an gani to bayan mutum yayi bismillah daga nan kuma sai ya fara karatun fatiha idan ya karanta fatiha zai karanta tare da sura tare da sura zai karanta bayan ya karanta da wannan sura din ya gama sai ya ruku'i idan kuma kana bayan liman ne za ka ci gaba da yin karatu ne har lokacin da liman zai yi ruku'i ina fata an gane saboda kada ka ce ka gama karatun sura ta ko barka shiru ka jira liman to daga nan kuma suka ji shaidan ya fara shigo maka da wasu abubuwa daban-daban ka tuna wannan wannan dan akuyar naka da ya taɓa bacewa kwanakin baya din nan ai a gidan su wane ne suka ji ya fara shigo maka da wasu abubuwa wanda shekara goma ma an yi abin ya riga ya wuce amma yanzu ya ka tuna maka an gane ku saboda akwai wani shaidani da manzon Allah ya ce wai sunan shi khinzab khinzab sunan shi shi kawai aikin shi idan ka zo kana sallah ya zo ya ta maka wasu wafi ce kai da Allah sallah raka'a biyu ma kai kai kila ma baka kila ma sujud na kai kwaya da yake kai kila ma baka karatun Fatiha ba haka zai zo ya ta maka yawo da hankali shi yasa ake son ka rika neman tsarin Allah daga shedan a yayin da zaka fara sallah ne jama'a an gane wannan ko yayin da ka zo kuma raka'a ta biyu na ƙarshe bayan ka yi zaman tahiyya ka taso nan kuma fatiha fatiha ake son karanta shi yasa za ku ga yawancin sallolin ba ta yin tsayi a rakawo'i biyoci na ƙarshen sallah saboda fatiha kawai ake buƙatar mutum ya karanta ina fata an gane gashi jabir kan abdullahi ya mana bayani filla filla shi wannan hadisi ingantacce ne imam ibn maja ya rawaito shi da sanadi wanda yake sahih kuma imam al-albani ya fitar da shi a cikin irwaul ghalib ما نهيك وإنما أنكر التشويش عليه بها منظر الله صلى الله عليه وسلم يا هنا متاني سرقين شاقودين يا دشيني أولين كراتوري نفت أنقاني وذلك حين صلى الظهر بأصحابه وأنك يا كسنشيني يا عند منظر الله يسلى تسلا أذهب تهبنسا فقال في منظر الله يسي أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى wane ne daga cikinku ya karanta sabbih ismi rabbikal a'la fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ana ni ne walam arid biha illa alkhair illa alkhair manzo Allah amma ban nufaci komai ba sai alheri ko da na karanta ta ban nufaci komai ba sai alheri fa qala sai manzo Allah yake cewa qad araftu anna rajulan khalajaniha manzo Allah yake haba ni fa na san akwai wani mutum da yayi cakudi ɗeniya da ni wajen karanta sabbih ismi rabbikal a'la cikin sallantawa a cikin sallah azhar an gane ko wannan hadisi kuma muslim da abu awana suka rawaito wannan hadisin wa fi hadisin akhar a wani hadisin na daban kanu yaqra'una khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna karatu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa yajharuna bihi sai su rika bayyana karatu din fa qala sai manzon Allah ya ce da su khalaqtum alayya al-qur'ana kun cakuɗa wannan karatun naku da nawa kun cakuɗa wannan karatun qur'anin naku da nawa ina fata an gane wannan ne aka hana mutum ya bayyanawa amma lokacin da mutum yake sallah a boye to ya halatta zai iya bayyana karatu zai iya yin karatu a zuciyar shi nake nufi ko zai iya yin karatu a boye ba a zuciya ba a boye kada mu ce a zuciya ne ya ɗauka kuma an koma wancan ɗayan mazhaban ne na da an gane ko to cikin sallan da ake ɓoye karatu wanda ba a bayyana shi kowa yana ji da sauti wanda yake dagagge wa qala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal musalli yunaji rabbahu lalle ne sallah yana yin gani ne da ubangijinsa falyanzur bima yunajihi bihi to ɗayan ku ya duba ya ga da me yake ganawa da ubangijin shi da shi wala yajharu ba'dukum ala ba'dhin alquran kada sashin ku ya rika bayyana ma sashi alqur'ani kada ɗayan ku ya zanto yana wannan yana karatun qur'ani wannan yana karatun qur'ani duka kuma kowa yana daga sauki wannan haramun ne jama'a ya kamata mu fahimci wannan haramun ne ya zanto wannan na karatu wannan na karatu ana cakuɗa karatun gaba ɗaya na wannan yana shiga cikin na wancan wannan haramun ne shine wanda manzo Allah yake cewa wala yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil qur'an kada sashin ku ya rika bayyana ma sashi alqur'ani idan ɗaya ya ɗaga sauti yana yi ɗaya kuma sai sassauta sautin shi ina fata an gane wannan shine abin da ake da bukata amma kada kowa ya ce to ai shi ma yana da ƙarfi ni ma bari ya da ƙarfi saboda yana min tashwish a'a a'a alaikum salam na'am eh duk da haka wannan haramun ne akwai wani malami ne ya rubuta wani littafi sunan littafin bida'un nasi fil qur'ani bida'un nasi fil qur'ani bid'o'i da mutane suke a wajen karatun qur'ani duk ya kawo waɗannan shigoyin yana bayyana cewa haramun ne sai dai kai kai naka inda ba za ka shiga na wancan ba ai misali na na ina karatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم wancan ma yana yi wancan ma yana yi nawa zai shiga na wani amma wannan ya daga sauti wancan ya daga sauti sai karasa ma nawa za ka ji sai ka ji karatun gaba ɗaya yana cakuɗewa ina fata an gane wannan haramun ne jama'a Allah ya sa mun gane wa alaikum salam na'am gaskiya ne jama'a kamar yadda aka sha bayani cewa idan aka zo masallaci ana buƙatar mutum ya kashe wayar shi ne gaba daya kada ka ce zaka sa ta a silent ko vibration ma idan ka sa ta a silent inda ba za ta yi wuta bane ka sa ta a inda wuta ba zai kawo ba gaba daya jikin ta to wannan kan babu laifi an gane amma wanda zai sa wayar shi a silent kuma yana zaune a kira shi ya tashi ya fita daga masallaci wannan misali fa kana zaune ma kenan amma idan kana yin sallah ne wannan ɗaukan hankalin da kake yi kanka wallahi kana rage wa sallan ka lada ne kila ma ka gama sallan gaba ɗaya cikin lada ashirin da biyar ɗin nan ko daraja ashirin da biyar ya zanto kai rabi aka baka ashirin da biyar da rabi gaba ɗaya ka zubar da shi wajen rashin kushuyi a cikin sallar ka jama'a sai mu kiyaye idan waya ne in so samu ne ka kashe ta in kuma ba za ka kashe ta ba ka sa ta a silent silent din kuma da zaka sata kada ka sata inda koda ta yi wuta zaka gani har sai ka da sallan ka in ka da sallan kai abin da ka dama ina fata an gane jama'a kuma jama'a don Allah mu rika kiyayewa duk lokacin da muka zo masallaci sallah mu daina barin wayar mu a kashi a kunne yadda zaka ji akwai mutumin da yana cin natsuwa cikin sallar shi amma wallahi wayan wani tana yin ringin gaba ɗaya sai ya ɗauke muku hankali gaba ɗayan jama'a wannan yana faruwa ko baya faruwa ana yin sallah ga kowa ya juya na hararin wanda ya wannan aiki to dan menene zaka rika bata wasu ladan sallar su dan menene ka sani fa idan ka aikata wannan to duk zulubin fa yana kanka ne zulubin baya kansu kai ma ka ce makawa shi ɗan kenan wajen kokarin tashwish ga mutane Allah ta'ala ya rasa da mu ko ba mu ikon gyarawa jama'a don Allah mu kiyaye saboda idan ka zo kana sallah ma kada ka aji baya a gaban ka in ka san ka batta a silent ne saboda za a iya kiran ka ga wannan hasken ka ga sunan wanda ya kira ka kila dama kana kila dama baka da credit kana alhamdulillah ya koji wa Allah yanzu gashi liman din ya ki sauri ina fata an gane kila kuma in wani lokaci wuce ba zai kira ka ba jama'a ba ma ba yin wannan ko kuma kila a'a yana sallale matar shi kira shi sai matsalan ta faru kenan ta faru kila kuma wani budurwa shi ya kira shi ko ba zawari ne ko wanda ba shi da aure dan samari yana sallan sai kuma ta yi flashin kai baba ya ai na so za ta yi flashin ka ga zuciya sai ta sami ikhtilatu jama'a an gane rashin natsuwa ya riga ya shigo cikin al'amarin jama'a don Allah ne kokari mu kiyaye muna yin misali ne wannan saboda ani sun ci waɗannan ababa in ka san zaka bar wayanka a kashe ko a silent misali to kada ka aje ta a gaban ka in ma za ka aje ta a gaban ka tabbatar ka kifa ta ne saboda kada ma ka ga wani haske wani zai ɗauke maka hankali a ba mun karanta a baya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tufafi bai sa misali irin wannan nawa mai zanen nan jiran to da yana sallar sai yana kallon zanen riga yana ita da sallah ya ce riga yake to kai wannan riga ku maida ma Abuja ku karɓo min wacce ba ta da zane saboda zanen da ke jikin tufafin nan ya ɗauke maka hankali a cikin sallah tufafi bai da ya sa a jikin shi ba jama'a ina kuma ga waya jama'a ya kamata mu kiyaye saboda gashi manzon Allah ya ce innal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana yin gani ne da ubangijinsa falyanzur bima yunajihi bihi to kowa ya duba da me yake gani da ubangijin shi da shi ashe ya kamata ne kokari mu ji tsoron Allah mu gyara jama'a Allah ta'ala ya ba mu dacewa kuma ya ba mu ikon gyarawa malam yace wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man qara harfan min kitabillah dukkanin wanda ya karanta harafi daya daga cikin littafin Allah falahu bihi hasana to yana da lada daya gwaggwaban lada kwaya daya wal hasanatu bi ashri amsalha wannan ladan kwaya daya kuma za a ninka min shi zuwa guda goma la aqulu manzo Allah ce ba cewa nake ba alif lam mim harfun ba cewa nake alif lam mim harfi kwaya ɗaya ba a'a walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun sai dai cewa nake yi alif harfi lada nawa lamun harfi ne lada nawa kenan mimun harfi ne lada nawa yanzu da mutum zai da mutum zai zo sallah misali sai ya ce bismillahir rahmanir rahim lada nawa lada nawa ɗari da nawa ɗari da tasa'in ba'un a jirga mana ba'un sinun mimun alif lamun lamun ha'un alif lamun ra'un ha'un mimun alif نون ألف لام راء حاء ياء ميم لا لا أريد yanzu dan Allah dan Allah wani aiki za ka yi nan take a baka lada ɗari biyu bawan Allah dan Allah daga cewa fa bismillahir rahmanir rahim shi yasa muke jan hankalin mutane ɗari masha Allah shi yasa muke sa hankali mutane jama'a game da abin da ya shafi mai da hankali wajen koyon karatun qur'ani da kuma karanta shi mai da hankali wajen karatun qur'ani jama'a mu gane cewa karatun qur'ani fa dole ne akan kowa wallahi wajibi ne akan kowa sai ka rika samun lokaci kana karanta shi banda na sallah na sallah dama in baka yi ba sallah shi qur'ani dama in baka karanta shi ma a sallah ba ma sallah ba ma za a baka ladan ko kanzil ba za a baka ba amma ka karanta shi da abudan lillah kana mai neman lada a wurin Allah ka soke farilla kuma ka sami lada wannan shine abin da ya kamata jama'a mu rika yin sallan dare da qur'ani da muka iya ko kul wallahu ne ka tashi karanta kai ta maimaita ta so goma ne so ashirin ne so tamanin ne so ɗari ne ya halatta an gane jama'a kada ya zamto muna ɓata kan lokaci to ai ban iya ko ina ba sai sayar na ka iya ko ina ko za ka karanta qur'ani a'a iyaka abin da Allah ya sauwaƙe maka karanta fa qara'u ma yassara minhu ku karanta abin da ya sauwaka kawai amma wallahi mutum ya yi shiga matsala matsanancin matsala in ya zanto cewa bai iya karatun qur'ani ba kuma ba zai koyan ba ba ranan koyan kuma koda ya iya ma baya karantawa a matsayin abin da zai rika bautawa Allah da shi Allah ya ba mu ikon gyarawa to jama'a kun ji wannan matashiyar kenan mun gama da ita da fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon tsabbaka abin da muka ji a cikin ayyukan mu ne da gobe malam yace at-ta'min wa jahrul imam bihi fadin amin da kuma bayyanawa na liman da shi amin din yayin da mutum yake sallah idan liman yace amin to liman da ma shi amin yake cewa kawai dan ba taba samun manzon Allah yayi yal qalab dallin sai shiru ce amin a zuciya ba a wannan ba sunna bane ina fata an gane wannan ba sunna ba shi babu nasi ƙara da yake nuna haka manzo Allah da ƙarfi yake cewa amin za mu zo mu ji a cikin wannan babi din to maganan amin menene kalmar amin take nufi na'am akwai mai ansa kalman amin me nake nufi wa alaikum salam a a Allah ya amsa wannan shi ya bada amsa mai kyau eh na'am eh shine ai Allah ya karba da Allah ya amsa duk ɗaya ne ma'anan amin imam al-qurtubi da ka sani mai tafsiri yake cewa abinda kira da amin inda aksari ahli ilimi a wajen mafiya yawan malamai ma'abota ilimi idan ka ce amin abinda ake kaddara shine Allahumma stajib lana ya Allah ka amsa mana shine abin da kira amin ina fata an gane yanzu da ni da ya addu'a nace ya Allah ka bamu ruwa mai amfani ya Allah ka bamu arziki ku da kuke cewa amin kuma kuna faɗan fa kwatankwacin abin da nake faɗi ina fata an gane قال العيني badruddin al-aini babban malami ne na hadisi yake cewa ammana yu'amminu lafazi na ammana yu'amminu ta'minan ammana yayi amin yu'amminu yana cewa amin ta aminan shine cewa amin din gaba ɗaya shi masdarin kalmar kenan sai yake cewa to shine idza qala amin idan yace amin wa huwa bil maddi wat takhfif wannan ko yana faruwa da madda da kuma gajartawa hanyar tsawaitawa da kuma gajartawa kenan ya halatta yayin da ka zo faɗin amin ka ce amin ina fata an gane wannan shine ka ja maddan gaba ɗaya ya halatta kuma ka ce amin an gane wannan shine gajartawa ɗin to ya halatta duk wanda kai a cikin waɗannan ya halatta a cikin dukkanin ruwayat da aka samu daga wajen malamai masana sun ce wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda in ma akwai makarantun Qur'ani kun sa akwai maddul ake kiransa maddul badal an gane ko maddul badal a wasu riwayoyin misali inda zaka ce innal ladhina amanu wa amilus salihat to ka'idan a wata riwayar misali riwayar warshi da aka samu daga imamu nafi'u idan za ka karanta amanu zaka ce innal ladhina amanu wa amilu salihat ina fata an gani shi yasa wajen guda biyu halatta ka iya cewa amin ka iya cewa kuma amin ina fata an gani kowane ɗaya daga cikin waɗannan fuskokin guda biyu ya halatta ina fata an gani yadda za mu iya gane cewa idan mutum yana addu'a kana cewa amin abin da yake faɗi shi ma shi kake faɗi lokacin da Allah yake ba mu labarin annabi Musa alaihi salam da Fir'auna ya matsa masa lamba ya zo yace ma shine ubangiji mafi girma sai annabi Musa ya zo ya addu'a wa qala Musa rabbana annabi Musa ya ce ya Allah innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah kai ne wanda ka biyo fir'auna da iyalan gidansa zinatan kawa wa amwalan da tarin dukiya fil hayati dunya a wannan rayuwar ta duniya rabbana li yudillu an sabili ya Allah saboda su fatar da mutane da barin bin hanyar Allah sai Allah ya ce rabb sai sai annabi Musa ya ce rabbana qumis ala amwalihim ya Allah ka bice waɗannan dukiyoyin nasu ka shafe dukiyoyin nasu ka raba su da waɗannan dukiyoyin nasu واسجد على قلوبهم كما كي دوري أكن زكاة تنسو فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بذات يد بذات تبين إيماني بتسنغ عذاب أمير الذي لعل يتاش بعد الأبارين سواء عن أنسى مشريتي قال قد أجيبت دعوتكما يتي تبس أنكر ولن أبدو أن تاكو أما الله يتي وقال موسى أما وجه أنسى أنسى الله يتي قد أجيبت دعوتكما hakika an an an karba muku wannan addu'an ta ku ko biyu da kuka yi ta ma'ana annabi Musa yana addu'a annabi Harun kuma ya cewa amin amin sai Allah ya ce to duka su biyun suka yi addu'a ashe yayin da mutum yake yin addu'a kun ga wannan ayar mun fahimci cewa duk abin da mutum yake yin addu'a in dai ka ce amin to kai ma ka shiga cikin wannan addu'a kaman kai ma ka roƙi kwatan kwacin abin da ya roƙa ni jama'a Allah ya sa mun gane sannan sai hukunci faɗin amin a sauran mazhabobi mazhaban hanafiya da malikiya su sun tafi kan cewa ba za a bayyana amin ba ko ana sallah liman ba zai bayyana amin ba ba kuma ma musu ma ba za su bayyana amin ba kowa ya faɗi kawai a cikin zuciyar shi liman ya ce alaihim waladdallin sai ya ɗance kawai amin kowa shi ma sai ce a ɗan wani a ɗan wani tattare murya haka to jama'a wannan ba sunna bace ba wannan fatawoyi nasu kuskure ne an gane ko kuma mun karanta a farkon littafin nan aiko sun ce dukkanin abin da suka faɗa na kuskure in aka fahimci akwai wani abu a sunna manzon Allah da ta zo su sabanin abin da suka kawo sun ce ayi me ayi wurgi da wannan abin da manzon Allah ma ya faɗa shine maganar su to ashe malikiya ba su fatawa da wannan ba Abu Hanifa ma bai taɓa fatawa da wannan ba abin da ya faɗi shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a bayyana liman ya bayyana ma kuma su bayyana a to imana ina fata an gani wani ita ce fatawa amma shafi'iyya da hanabila mazhaban imamu ahmad a sun tafi akan cewa dama za a bayyana liman zai bayyana mamuwa za su bayyana ga wanda yake son bayani akan irin wannan in kana duba sharhohin littafai da yawa da malamai suke yi musamman tawdihul ahkam sharhin bulughul maram in ka je ka duba zaka dukkan waɗannan bayanan Abdullahi Ali Bassam ya kawo su kuma ya tattauna akan su Allah ta'ala ya datar da mu ko kuma mutum ya nemi sahihu fiqh sunna na Abu na Abu Salim an gane sahihu fiqh sunna mujalladi hudu ne sai ka je ka duba a cikin gani zaka ga shi ma akwai bayanai da ya kawo akan magana amin din nan Allah ya kai mu kan daidai قال يتي ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كثن شيء إذا يكاري قراءة الفاتحة قال سيتي آمين يجهر ينا بيناوا ويمد بها صوته كما ينا جن صوت صدفة آمين دي. جماعة كنجي وأن حديثي إن كنت تشيري إمام البخاري يروي توش أسكيل التافي شي نا جزء القراءة أبي داود كما يروي تونا حديث دفنا جوانا إن كنت تشي أنغانيكو كينا من ظهر الله صلى الله عليه وسلم تشيوا يكي آمين وسمع لما سمع كنا ذا أجا حركة شدما كو حركة بيار كتي آمين أنغانيكو haka ake yi amma faɗin amin kuskure ne wannan jama'a an canza ma'anar amin din gaba ɗaya ba a ma wannan mimun din shadda kuskure ne idan muna karantawa mu daina amin kuskure ne sai dai mutum ya ce amin ko ya ce amin ina fata an gani duka wajen biyun ya halatta kamar yadda muka bayani a baya وكان يأمر المقتدين بالتأمين منظور الله صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا أمرت ما تبيش صلى أبايش سرقة فتن آمين نفتن قالي بعيد تأمين الإمام كتن باين لمن يفدي آمين شيني بعيدة تن كتن باين فدي الإمام kenan abin da yake so jama'a kada ya zamto liman yana karanta wala dallin kafin ya fara cewa amin in kuma fara cewa amin a wannan kuskure ne abin da yake daidai shine mu jira shi ya fara cewa a sannan sai ma mu ɗauka amin shine kaɗan da farawan shi ba sai ya gama ba an gane jama'a da ya fara cewa amin kuma sai mu ɗauka amin ina fata an gane shine abin da ake nufi da mu'aidata aminal imam mu'aidata aminal imam kaɗan bayan da liman ya fara faɗin amin fayaqulu sai yake cewa idza qala al-imamu idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin ina fata an gane haka manzon Allah yace idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin ku kuma sai ku ce amin wasu suka ce wai wanda wannan hadisi ne malikiya suka fi hujjin cewa liman shi ba zai ce ba saboda ai nan ba ce liman ya ce ba ko amma kuma hadisin da muka karanta a baya ba ina fata an gane sai ya ce fa innal mala'ikata taqulu domin su ma mala'iku suna cewa amin wa innal imama yaqulu amin kun ji shi ma liman yana cewa amin wa fi lafzin a cikin wani lafazi daban idza ammana al-imamu fa amin idan liban yace amin kuma ku ce amin faman wafaqa ta'minahu ta'min al-mala'ika dukkanin wanda fadin amin din shi ya dace da fadin amin na mala'iku wa fi lafzin akhar a wani lafazin na daban idza qala ahadukum fi salah idan ɗayan ku ya faɗi a cikin sallah yace amin والملائكة في السماء آمين يداتي ملائكون دسكي سما سوما سنشي آمين فوافق أحدهما الآخر يذمتو أين آمين دين ya dace da irin na mala'iku naku ya dace da na mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk abin da ya gabata na zunuban shi Allah ya gafarta mishi to jama'a kun ji duk abin da ya gabata na zunuban shi Allah ta'ala ya gafarta mishi wannan al'amari din an gane ko to jama'a sai mu kokari mu kiyaye kenan faɗin amin yana da wata falala a cikin sallah kaɗan daga cikin abin da za ka samu mafi karanci shine za a gafarta maka zunubanka gaba ɗayansu waɗanda suka gabata wai ashe yau a masallacin nan za a fara jin sabon salon amin kenan ko eh kuma jama'a da ƙarfi yake faɗi shi jama'a ba a hankali ba na'am na'am na'am to masha Allah kwarai to jama'a ku ji abin da ake so shine sai liman ya fara faɗi jama'a sai mu kiyaye sai liman ya fara faɗi sannan mu ma mu biyo bayan shi da faɗin amin an gane ko ba dole bane sai mun bari liman din ya gama cewa amin har zuwa ƙarshe amma idan ya fara faɗin amin kafin ya kai ƙarshe kuma mun fara amin ina fata an gane wannan shi ne dama abin da ya tabbata a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malai yace wannan hadisin ingantacce ne rawahu shaykhani imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa nasa'i da imam an-nasa'i wa darimi da darimi wa ziyarati lil akharin amma karin da aka yi a cikin wannan hadisin na sauran malaman na nasa'i da ad-darimi wa azza al-hafiz al-fath sannan imam ibn hajar al-asqalani ya karfafa wannan a cikin littafin fatahul bari li abi daud aidan wa huwa wa huwa waham wannan karin da aka samu daga abi daud wannan wahami ne وهي وهي تبطل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يؤم لا يؤمن كنجي ما لا يتي وانا وجد دمك كاو أنا تنا فاتا دكا نند أوا دوسك يتي والإمام بيا يتي وآمين كما يروي عن مالك كما يدعي رويته ودق مالك ولذلك قال الحافظ سول هكذا ما الحافظ ابن حجر العسقلاني يتي وهو صريح في كون الإمام يؤمن wannan a fili yake gashi nan liman ai yana cewa amin shi ma an gane ko wannan shine abin da ya tabbata a sunna jama'a wa fi hadithin akhar a wani hadithin na daban manzon Allah yace faqulu amin ku ce amin yujibukumullahu Allah zai an samu ku addu'anku ba neman shirya kake yi ba addu'a kai fa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima gare su daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi ghairil maghdubi alaihim banda waɗanda kai fushi akan su wala dhallin banda kuma batattu ya tabbata hadisi manzon Allah ya ce al-maghdubu alaihim humul yahud wad-dallin humun nasara waɗanda Allah ya fushi da su sune yahudawa waɗanda kuma suke batattu sune kiristoci an gane ko kiristoci sune nan batattu haka manzon Allah ya fassara sallallahu alaihi wa sallama wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa ما ما ما حسدتكم اليهود على شيء ما ما حسدتكم على على السلام والتأمين ita yahudawa ba su taɓa muku hasada akan komi ba kamar yadda suke muku hasada akan sallama da kuke yi wa juna da kuma faɗin amin khalfal imami a bayan liman a cikin sallah yahudawa suna jin haushin wannan abu su kuma a rayuwarsu ta duniyan nan tunda sun ji an ce wanda ya ce amin za a gafarta mishi to kaga su ba sa son kowa ya shiga aljanna so suke kowa ya shiga wuta ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni su kira suke zuwa a shiga wuta amma shi Allah yana kira ne zuwa ga samun mene samun gafara a wurin shi da kuma aljanna an gane ku na'am su ba sa yi ku ai da mai ɗan wani yahudawa ne waɗannan marasa addini kenan ko kuma ce addinin yahudanci wa alaikum salam eh mana da yahudawa ba sa jin amin inda ake faɗi ma to da ba su ji haushin ba to amma kaga saboda tun zamanin manzon Allah ake faɗin amin mu ma yanzu zamu rika faɗin amin kuma liman ma ya rika faɗin amin wannan shine abin da ya tabbata a sunna ina fata an gane Allah ta'ala ya datar da mu ina ganin saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan sai dai ban sani ba in akwai mai tambaya to in ba mai tambaya kuma sai mu rufe insha Allah to jama'a kun ji an ce a dan jawo hankali game da abin da ya shafi tsaida kallon alkibila a cikin sallah mun ce komai ana sanya kallon alkibila ne amma jama'a kawafin yawanci sai mu rika barin su a haka a wawware haka jama'a ba zagi in mun ji karatu mu gyara ko dan yaya ne ba su kafan ka ta dan bauɗe haka ana son su kalli gabas ne direct haka su kalli gabas ko mun sha bayanin cewa ba yatsu ake hadawa ba ina ake hadawa dunduniya ake hadawa diddige ake hadawa jama'a saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah mu je ya saba wa sunnar manzo idan mai neman zaman lafiya an gane jama'a na'am bambancin bai yahudawa su ne mutanen annabi musa alaihi salam waɗanda allah ya ba su attaura su kuma nasara su ne kiristoci su waɗancan yahudu su kira jews a yau jews ko masu addinin judaism in ka ji an ce judaism to addinin yahudawa kenan ka gane su kuma nasara su ne mutanen da aka turo annabi isa alaihi salam zuwa gare su su ne kira kiristoci a yaren in yau ba fa yaren can da ba yawwa abin da kira abin da yasa kiran su nasara lokacin annabi isa yake musu man ansari ila Allah wane ne zai taimake ni akan wannan addinin na Allah ya ci gaba qala hawariyuna nahnu ansarullah sai suka ce mu ne nan masu masu taimakon addinin Allah ina fata an gane shi yasa ka samu suna nasara amma sunan christians wannan kikirowa aka yi ba ma shi a cikin bible gaba daya yawwa lokacin paul makaryaci an gane ko domin akwai gospel according to paul akwai kuma according to barnabas to barnabas shi ne nan wanda ya ruwaito ta gaskiya an so a taru a samu a kashe wannan barnabas din shi kuma sai ya samu ya tsere shi kuma paul sai ya dinga tsuhula kariya ya ce wai ya yi mafarkin annabi isa ya zo ya faɗa mishi kaza da kaza ina fata an gane a can Constantine na ƙasan Coci inda ake fara da Constantiniya a nan wurin ne aka je aka yi wannan taron na gyaran Bible shi dai Barnabas da ya ga alamun dai za a kashe shi sai ya tsere fa ya gudu to har gobe za a gani akwai akwai gospel according to Barnabas akwai kuma according to Paul yawancin wanda kiristoci ke amfani da shi yau according to Paul ne ba according to Barnabas ba shine wanda ake ce masa kuskurima amma in kana karanta Barnabas za ga sunan manzon Allah karara za ka ga inda aka ce musu yi sallah inda aka ambaci ruku'i da sujuda da komai kiristoci suna sallah sun kuma bin yahudawa ne yahudawa sun zo sun gurɓata kiristanci gaba ɗaya yanzu duk wanda zai zama shugaban kirista na duniya sai ya zama mai bautan shaidan tukuna sai ya zama dan freemason dan a bayan kujeran nasu za ga akwai wannan hoton ida symbol ɗin freemasons ko waɗanda aka fi sani da illuminati illuminati za ga hotonsa a jiki za ga symbol ɗinsa a jikin wannan wurin shi yasa wannan faɗin da ya rizani ya sauka abin da yake faɗi musu yake ce musu addinin kiristanci addini ne na bogi na ƙarya ni na gani ya faɗa da harshen jamusanci ya faɗa yace kiristanci wani addini ne kawai da aka yi ta mai kuskure ma saboda haka shi ya gaji saboda haka ne ma ya haƙura ya ban musu ya suka kujerar ya ban musu ya haƙura ya ce shi ba ya yi eh Paul da ma shi ya ba sunan Christians Allah ta'ala ya yarda da mu abin da makaranta daidai Allah ya sa mu tare ya cikin lada wanda mu kuskure kuma Allah ya gafarta mana kowa da kabishin alkhairi Allah ta'ala ka biya mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين